إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداساك سادواء وأن مسلاتي متالق البركة مسلاتي أثمان ابن عفان لكينا قدن قيا وأن قلينا كانوا وأن يمتشينا لنا السبر yau goma ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake goma sha takwas ga watan tara shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin na mai suna a tajiridus sarih da a hadithin jami'ar sahih na abi abdullatif zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 193 a wannan littafi inda kuma za mu tashi kan hadisin Ka'ab ibn Malik
قال المسلم رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه تقاطعنا ابي حتى رجل دين كان فارتفع أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليه حتى كشف سجن حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ضع من يديك هذا وأومى إليه أي الشر قال قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قم فاقضي
عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد دقى كعب بن مالك الله يدد شيء أنه تقاضى ابن أبي حدرد ya nemi annahu taqadab na abi hadradin dainan kana lahu alaihi fil masjidi ya nemi ibnu abi hadrad ya biya shi bashin sa da yake bin sa a masallaci fartafa'at aswatuhuma sai muryoyin su suka yi sama hatta sami'a ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo muryoyin su وهو في بيته الحال ينا cikin gidansa فخرج اليهما sai ya fito zuwa gare su hatta kashafa sijfa hujratihi sai da yayi labulan ɗakin sa fanada sai ya kira ya ka'abu ce ya kai ka'abu qala labbaika ya rasulullah yace amsawarka ba ya ma'aikin Allah qala da'a min dainika hadha yace ka rage wannan daga bashinka وأوما إليه أي الشطر ينونا مسد هنو وتربي قال كعب يتي لقد فعلت يا رسول الله أنقما يا مائكين الله قال سيما ذا الله يتي قم فقضه كيكما تشك بياشي وانا حديثي الإمام البخاري يفتد شيء أنان تكين كتاب الصلاة باب ديوى لقبي التقاضي باب التقاضي والملازمة في المسجد wato yin neman biyan bashi da lizimtar wanda kake bi bashi a masallaci wa fihi hakanan a cikin wannan kitabus salat din har ila yau ya saki fidda hadisin a ƙarƙashin babu raf'is sauti fil masajid babin da yake magana akan daga miliyoyi ko daga miliya a masallaci hakanan ya fitar da shi a kitabul khusumat باب كلام الخوض بعضهم في بعض خصم بعضهم في بعض inda yake magana akan maganar abokan husuma sashin su akan sashi hakanan ya fitar da shi a cikin kitabul husumat babun fil mulazama wato mutum ya lizimci wanda yake neman haƙƙi a gurinsa wa fi kitabis sulh ya fitar da shi a kitabus sulh karkashin babu hal yushiru al-imam bis sulh shin ya halatta liman ya bada shawarar ayi sulhu ko shugaba ya bada shawarar ayi sulhu wa fihi hakanan ya fitar da shi a cikin kitabus sulh a karkashin babun as-sulhu fi ad-dayn wal 'ayn wato sulhi akan bashi da kuma abin da yake kudi hannu wa muslim imam muslim ya fitar da shi a kitabul musaqa haka nan abu dawud ya fitar da shi fil aqdiya kitabul aqdiya babun fi sulhi babin da yake akan as-sulh imam an-nasa'i shi ma ya fitar da shi a cikin kitabus sunan a kitabu adabil qudati babu hukm al-hakim fi darihi da ya fadi wato hukuncin ladubban alkalai da kuma shin mai hukunci ko alkali zai iya yin hukunci a gidansa wa fi haka ya fitar da shi a nan cikin kitabul adabul quda babu isharatul hakim ala al-khasm babu da ya magana akan mai hukunci ko alkali zai iya bawa abokin rigima abokin husuma zai iya bashi shawara haka na ibnu majah ya fitar da shi kitabus sadaqat babul hubs fi ad-dayn tun ya bar wani abu nashi wanda yake na bashi ne domin amfanin wani hakanan addarimi ya fitar da shi a cikin kitabul buyo al-imamu ahmad ya fitar da shi a musnad a wajaje biyu wannan cikin kutubut tis'a waɗannan su suka fitar da shi wannan hadisi yace an ka'ab ibn malik an karbo daga ka'ab dan malik ka'ab dan malik shine ka'ab ibn malik ibn abi ka'ab sunan kakansa amr ibn al-qayn ibn ka'ab ibn sawad ibn ghan ibn ka'ab ibn salama al-ansari as-salami abu abdullah akan ce da shi abu abdullah akan ce da shi abu abdurrahman akan ce masa abu muhammad yana da yaya maza ana masa alkunya akan ce da shi abu bashir duka alkunyar sace kuma yana daga cikin mawaka waɗanda suka rika bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da fasahar kalma ya rawaci hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya rawaci hadisi daga usaid ibn hudayr daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa sun yi ruwaya daga wajensa yana da ƴaƴa maza abdullahi da ubaidillahi da muhammad da ma'bad da abdurrahman da dan abdurrahman din wato jikansa abdurrahman abin abdurrahman ibn abdullah dan abdullahi din dan dansa abdullahi mai suna abdurrahman ibn abdullah haka nan cikin wanda suka ruwaya daga Ka'ab akwai Abdullah ibn Abbas akwai Jabir ibn Abdullah akwai Abu Umama al-Bahili cikin sahabbai haka nan akwai Umar ibn al-Hakam ibn Thawban akwai Umar ibn Hakam ibn al-Hakam ibn Rafi' da Umar ibn Kathir ibn Aflah ibn al-Kalbi Hisham ibn al-Kalbi yana cewa Muhammad ibn al-Kalbi yana cewa ya halarci Badar to amma wannan bai inganta ba cewa an yi yakin Badar da Ka'ab domin shi kansa ka'ab din kamar da zo a cikin hadisinsa hadisinsa dogo da ya magana yakin tabuka a ciki ya ce bai samu zuwa badar ba a ciki ya faɗi cewa bai samu zuwa badar ba kaga wanda ya ce ya halarci badar kuskure ya faɗa ya rasu kamar yadda adi ibn haitham ibn adi yake cewa a shekara ta 51 bayan hijira ibn al-barqi abdurrahim ibn al-barqi shi kuma ce ya rasu a shekara ne ta arba'in kafin ma shekara ta arba'in ibn hibban kuma yake ya rasu a shekara da aka sayi na ali lokacin da aka sayi na ali shekara talatin da biyar alwaƙidi shi kuma ce shekara ta hamsin akwai saɓani a kan shekarar rasuwarsa ibn sirin muhammad ibn sirin rahimahullahu ta'ala yana cewa kana salasatun min al-ansar yuhajuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hassan wabnu Rawaha wa Ka'ab ibn Malik mutane guda uku suna karewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zambo da hija'i wanda kafirai suke masa sukan kare shi da waƙensu da fasahar su da kalmar su ce waɗannan mutane uku sune Hassan da Abdullah ibn Rawaha da kuma shi Ka'ab ibn Malik kuma abu ne sananne a wajen ku cewa Ka'ab ibn Malik yana cikin mutane guda uku da ba su samu fita yakin tabuka ba ba wai don munafici a cikin zuciyarsu ba ko kuma kin Allah da manzansa ko kin addinin Allah a kawai dai shedan ne ya sawwala musu ya kawata musu musamman ma daidai lokacin da ake fita din ga wahalar fita ga kuma kayan amfanin gona yanina suka tsaya suka shagalta da harkar noman su har bayan dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam daga tabuka munafikai suka zo suka yi ta karerai suna faɗa uzurruka na ƙarya wanda suka ce su su suka hana su fita shi kuma da sauran abokansa su biyu suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar al'amarin su cewa ba su da wata larura kuma suna da dukkan abin da mayaki yake bukata ya samu kafin ya fita duk suna da shi Allah shedan ne da ya fi karfin zuciyarsu da su fita ba to shine aka annabi ce to ku je sai abin da Allah ya yanke hukunci akan ku sune as-salasatu allazina khulifu sune mutane guda uku da aka jinkirta karbar tubansu عند الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ذاقت عليهم الأرض بما رحبت وذاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم to yana ɗaya daga cikin waɗannan kuma lokacin da Allah ya saukar da ayoyin da suka yi maganar karɓar tubansu yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala yayi alkawarin cewa har Allah ya karɓi ransa ba za ta ƙarya ba zai ƙara yi wani ƙarya ba tunda ya ga amfanin gaskiya gaskiya ce ta cece shi ba don haka ba duk ayoyin da suka sauka akan munafukai da suke faɗar irin azabar da take jiran su da har da shi a ciki amma Allah ya datar da shi ya zanto ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya kuma sai gashi Allah subhanahu wataala ya saukar da aya cewa an yafe masa an yafe masa yace to tunda ya ga amfanin gaskiya har abada kuma zai ƙara yin ƙarya ba to lokacin ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cikin sahihai ce ya rasulullah yana daga cikin godiyar da zan yi wa Allah bisa ga wannan tuba da aka yi min dukiya ta gaba ɗaya zan bar ta zan bayar ita ga Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amsik ba'da malika fa huwa khairul lak ka rike wani abu na dukiyarka yana yafi maka alkhairi ma'ana ka dauka duka ka bayar ka riƙe wani abu daga cikin abin da kake da shi ya fi maka alkhairi domin akwai wasu a ƙarƙashinka da kan yadda yake da ‘ya'yar wani mazan aka faɗa ba a faɗi matan ba to kaga akwai buƙatar ya ciyar da iyalansa sannan kuma watakila zai mutu sai bar wasu ƙanana suna buƙatar taimako to shahid wannan shine ka'ab ibn malik ma'abocin wannan hadisi yana ɗaya daga cikin mutane guda saba'in da suka halarci bai'atul aqaba bai'atul aqabah athaniya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina yana daga cikin waɗanda ko kuma in ce an hada kawancen sa shida shida zubair ibn al-awwam game da ibn sa'ad ya faɗa wasu kuma suka ce shida talha ibn ubaidillah hadisan sa suna nan a cikin littattafan hadisi gaba daya annahu taqada ibn abi hadrat حدرد دينا كان عليه يا بيو ابو حدرد ko kuma dan abu hadrat bashi ya zo ya biyo shi masallaci karɓar bashinsa abu hadrat haka abin na ibnu abi hadrat haka sunan yake ibnu abi hadrat wato da wannan wazanin hadradin suna cewa a cikin sunaye na larabawa ba wanda ya zo da irin wannan awon sai shi wato fa'ala da zamana an karara ainihin ɗinsa ba kula dalin biyu ce a ciki haɗara da su suka ce shi ne kaɗai wannan sunan shi abdullahi abdullahi ibn abi hadrat sunan baban shi abu hadrat ɗin sunan shi salama wasu sun ce sunan shi ubaid ibn umair ibn abi salama ibn sa'ad ibn shaiban ibn al-harith ibn qaus ibn qais ibn hawazin ibn aslam al-aslami abu muhammad da shi abdullahi din wanda ake bi bashi da mahaifinsa dukkaninsu sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ibn manda yana cewa babu sabani akan cewa shi sahabi ne ta yaya zai zama da sabani gashi ga a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo shi ana bin shi bashi kaga ba maganar cewa sahabi ne ko ba sahabi bane ibn sa'ad yana cewa farkon yaƙe-yaƙen da shi wannan ibn abi hadrat ya samu halarta shi ne yaƙin hudaybiya sannan kuma yaƙin khaibar ya rasu shekara ta 71 yana da shekara 81 annahu taqada ibn abi hadradin dainan kana lahu alaihi wato ka'ab ibn malik ya ba wa ibn abi hadarat bashi lokacin biyan bashin sai ya yi bai gan shi ba saboda haka sai ya biyo shi masallaci ya same shi sai ya ce da shi biyani bashi na da yake kanka shi ne ma'ana ta ƙada ai ɗalaba bidainihi ɗalaba an yaƙdiyahu ya nemi ya biya shi bashinsa a wata ruwaya da ta zo a cikin al-mu'jamul kabir na tabarani cewa wannan bashin kana uqiyatai ne uqiya bi ce yana bin sa uqiya bi duk uqiya dirhami 40 ne kake kaga yana bin yana bin sa dirhami 80 to amma isnadin ruwayar yana da rauni saboda isnadin ya zo ta hanyar Yahya ibn Abdul Hamid al-Himmani wanda kuma malamai sun tuhume shi da satar hadisi saboda ruwayar bata inganta ba sai ce fartafa'at aswatuhuma fartafa'at aswatuhuma sai miliyoyin su suka yi sama saboda rigima wanda yana fada wanda yana fada suka cika masallaci da hayaniya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta sami'ahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya jiyo su yana yana gida yana cikin gidansa ko sun gidan annabi sallallahu alaihi wasallam hadiki da masallacin sa saboda ka duk abin da yake faruwa a masallaci musamman ma yayin da za a daga miliya to zai jiyo hayaniyar da take faruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo su yana cikin masallaci yana cikin gidansa fa kharaja ilaihima sai ya fito zuwa gare su daga daga dakin sa arwayar al-a'raj arwayar abdurrahman ibn al-a'raj abdurrahman ibn hurmus al-a'raj a cikin sahih bukhari da waninsa yadda lafazin ya zo na hadisin cewa ya famarra bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya wuce ta gabansu kaga akwai bambanci tsakanin fa kharaja ilaihima da famarra bihima wacce wannan ruwa da muke karantawa a yanzu ta ce annabi ya fito wajen su daga daki ita kuma ruwayar al-a'raj wanda ita ma tana nan cikin sahih bukhari kada kamar da kuka je a farko mun faɗi ya fitar da shi gurare daban-daban Imam Bukhari to a can a lafazin al'araj abdurrahman ibn hormuz sai ya ce famarra bihi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya wuce ta gabansu to kaga a zahirin ruwaya guda biyu akwai sabani amma wasu daga cikin malamai sun ce abinda ake nufi watakila abinda ya faru shine annabi sallallahu alaihi wasallama na farko ya zo ya wuce ta gabansu bai tsaya a kan abin da suke yi ba sai da ya koma gida sai ya ji kuma hayaniyarsu sai ya fito su haga kowanne ya faɗi wani ɓangare na labarin ce ya faɗi lokacin da ya wuce ko ya faɗi lokacin da ya fito ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su ya wuce ta gaban su sannan kuma daga baya ya ji hayaniyarsu ya fito ya yi musu wannan sulhu ثم إن كعبا أشخص خصمه للمحاكمة باين يا wuce ta wajensu sai kuma daga baya shi wannan mutum ka'ab ibn malik ya dauko abokin rigimarsa domin a yi musu hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo su suna hayaniya ta gidansa al-hafiz ibn hajar yana cewa wannan hada ruwayoyin da wannan siga akwai dan wato al-bu'd kamar ya dan yi nisa saboda a kowace ruwaya da ruwayar da muka karanta yanzu da ruwayar da take can gaba ruwayar al-araj a kowace an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawarar cewa ka'ab ya rage shi kuma ya biya shi to kaga ba zai yi faɗa har sau biyu ba ya faɗa musu da farko kuma daga baya ya sake jin hayaniyar su kuma sake zawowa ya faɗa kuma duk kissa guda ɗaya ce so haka shi ibnu hajar yana ganin hanya hada hadisin ta wannan hanyar akwai akwai dan baut to saboda haka shi ibnu hajar yana cewa kila marra bihi ma din al-murud din anan murud ne ma'anawi shine khuruj din shine fitowar shine wucewa ta wajen su shine fitowarsa amma abokin husumarsa al'aini shi yana ganin cewa wannan shi ibnu hajar abin da ya kore din shine zai tabbata wato wanda ya ce ya yi nisa din shine ya nisa ba maganar waccan ba haka ma ce faƙadista ba'adahu wa huwa a ba'ada ce ya ce abin ya yi nisa amma shine ya yi nisa ya ce me zai hana a ce da farko ya wuce ya yi musu magana ya ce kai ka rage kai ka biya shi ya kuma jiwo hayanarsu ya sake dawa ya maimaita musu tun da dai dun roƙo ne eh ta dun roƙo ne roƙo kuma akan iya maimaita shi sau ɗaya ta haka babin dalilin da ya sa ka ce haɗa abin ba zai yiwu ba wanda da shi shi ra'ayin al'aini kenan amma ibnu hajar dai bai kula shi ba to shi ne faka shafa sijfa hujratihi annabi ya jiyo hayaniya su sai ya bude sai ya bude labulan labulan ɗakin sa sijf sijf bi kasr sin wa sukun al jim akan kuma ce saj bi fathi sin do ana fada saj fa hujratihi ko sij fa hujratihi kamar sijf shine as-sitr shine as-sitr as-sitr shine labule kuma ya zo a fassari a cikin ruwayar nasa'i ruwayar nasa'i cewa faka shafa sitra hujratihi kaga ya fassara maka sijfa din fanada sai annabi ya kirawo ce ya ka'abu ya kirawo ka'ab na shine ma'abocin haƙƙi qala sai ce labbaika ya rasulullah amsawarka bayan amsawarka ya ma'aikin Allah qala da' min dainika hada ce to ka rage bashin nan naka wani ka rage bashin nan naka haka kamar haka wa amma bi yadihi ay shatra wa amma ilayhi ay shatra ce ka rage rabi ya nuna masa ai annis yana nufin ka rage rabi yayi masa nuni da hannunsa ta yadda ya fahimci rabin yake nufi a ruwayar al-a'raj ruwayar al-a'raj kamar da take cikin sayyid muslim da nasa'i ce ya ka abu ya kai ka abu fa ashara bi yadihi sai yayi nuni da hannunsa ka annahu yuridu nisf kama annabi yana nufin rabi fa akhadha nisfan mimma alayhi wa taraka nisfan to sai ya karbi rabi ya bar masa rabi to shine anan ka abi ce laqad fa'altu an gama ya ma'aikin Allah wannan yana nuna maka mubalagha fi imtithali amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga fadar maganar yace an gama wato kamar an yi an kare komai ya zo ƙarshe wannan yana da yawa a cikin tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi zai bada umarni na wani abu da ya saba wa abinda mutum yake so nan take kuma ya dawo ya bi wannan umarni ba tare da jayayya ba ko tsayawa da takaddama ko ta sosai-sosan kunnansa ko yana dan gunaguni kasa ko wanda zai yi biyayyar amma kuma sai ya dan sai dan guna buni haka ya dan bata fuska karshe to shikenan tunda dai ka matsa to amma nan take ce laqad fa'altu ya rasulullah an gama wanda thumma ce fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to wannan ita ce shine hoton thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima babu wajin wata damuwa ko kaɗan a zuciyarsu daga abinda hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar sai su miƙa wuya gaba ɗaya nan take wannan shine alamar cikar imanin sahabbai in kana karanta tarihin su da yadda suka wato mu'amala su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka san cewa al'umma ce da ba za ta kuma maimaituwa ba an yi ta ta wuce sai dai kawai fa tashabbahu illam takunu mithlahum inda tashabbuha bil kirami falahu sai da ita kwatantawa ita kokartawa amma dai ayi irin yadda suka yi abu ne zai wahala umma ce ba za ta maimaitu ba saboda makarantar ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam in aka dubi malamin su ba zai maimaitu ba to haka su ma wannan makaranta da wannan malamin da karatu a gaban sa suka samu tarbiyyar sai yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim ba zai waya kuma kuma samun wasu da za su kama kafarsu saboda ba za su samu malami irin nasu ba قال صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي لأبي حدرت قم فقده تشكب كريك بيش wannan yana nuna maka cewa bai kamata a hada masa tsakanin rage bashi ba kuma da jinkiri a ce a ya rage rabi kuma a ce to sai ka kara masa lokaci kaga anan ba a yi sulhu ba shi sulhu yadda za wannan za ka sauko da wannan kuma shi ma sai ya dan matsa shi ka matsa wannan to wannan ma ka matsa shi ba ka matsa ɗaya ɓangaren ba ɗayan kuma ka kyale shi sauraka annabi da ya ce masa da min dainika haza rage rabi daga bashinka ya ce ya yi sai ce to kai kuma tashi ka biya shi shi ne abu al'abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim juz'i na hudu shafi na 430 yake cewa qawluhu qum faqdihi fadarsa cewa tashi ka biya shi amrun ala ala jihati al-wujub ce umarni ne na wajibi ma'ana dole yanzu kai kuma ka tashi ka biya shi لأن رب الدين لما أطاع بوضع ما وضع تعين على المديان أن يقوم بما بقي عليه domin mai bashi yayin da ya yi da'a ya yi biyayya ya rage abin da ya rage to shi kuma wanda ake bi bashi dole shi ma ya tashi ya yi nashi katabus yalla yujma ala rabbi dain wadi'atun wa matlun kada a hada wa mai bashi wanda yake bi bashi a hada masa ragi kuma da jinkiri a ce ya rage kuma sannan a ƙara cewa ka jinkirta وهذا ينبغي أن يبت وهكذا ينبغي أن يبت الأمر بين المتصالح متصالحين to haka ya kamata a rika yanki al'amari tsakanin mutane biyu masu neman sulhu fala yutraku bainahuma ulqatun ma amkana kada a bar wani abu kada ba wata kafa matukar dai za a iya toshe ta domin in aka rabu a haka to ba mamaki kuma ya ƙara zama bai biya shi ba ƙara jin kuma hayaniyar su to kuma za a ƙara cewa rage haka za a ta rage masa to amma a nan take a gama dukkan abin da ya kamata a gama kai yana banka kuɗi lokacin biyan ka yayi biyan sa yayi baka biya shi ba ba ka da abin da zaka biya wannan kuɗi saboda ya maka yawa ko kaza to rage masa a nan ma saboda rahmar annabi sallallahu alaihi wasallam rabi gaba ɗaya ce a rage masa rabin bashin to shi kuma kaga aka rage masa rabin bashin shi kuma ya kamata ya tashi ya kokari wani abu nashi zai saida in ba wani bashin zai ciyo zai zo biya wannan bashin akwai matsala da malamai suke kiranta da' wa ta'ajjal da' wa ta'ajjal mutum ne ka bashi bashi zuwa wata daya sai ce maka to in har za ka rage min zan biya ka sati biyu an gane? sai kai ka ce wa mai bashin in za ka rage min bashin da ka ban ka rage min wani abu to ni kuma zan biya ka sati biyu to ya halatta ko bai halatta ba wasu suka ce a bai halatta ba ai in karanci abu ka dawo da abin da karanta wasu suka ce to me zai hana haƙƙinsa ne kayansa ne in ya ga dama zai iya rage masa domin in ya ga dama ma zai ce ya bar masa kyauta ko ya yi haram bai haram ba in ya ce ka gaje kana ban maka duk na ga abin nan da kake ne bukata ce to na ban maka ai yayi ba wanda zai ja akan wannan to me kuma dan ya ce rage saboda haka ihsani ne abin da haka hana ƙari su waɗancan suna cewa tunda an ce bashi in ka cika dawo da abin da ka ci bashin daidai wa daida ce to a nan ma in ka rage in ka rage lokaci ka dawo masa da ragaggen bashi ya yi kama da riba amma kaga wannan kiyasi ne ma alfarik ita riba akwai cutarwa ga shi wanda ya karɓa shi akwai cutarwa amma nan amfani zai amfana zai yi shi wanda ya karɓa shi amfana zai yi so haka ana yin akan yi kuma sulhu akan wannan mutum na ga dama ya sarai da wani abu na haƙƙinsa da zaɓinsa ba a tilasta masa ba da zaɓinsa ba a tilasta masa ba in tilasta masa shi mai wanda yake bi bashi yayi ya ce ka gani fa kudin da ba zan iya baka su duka ba in kana son ka samu kudin ka dole ka rage min wani abu a ciki ya ce ba zai iya bashi kudinsa gaba ɗaya ba dole sai ya yanke wani abu daga ciki ya tilasta shi kuma ya ga alamar in bai haka ba zai rasa kudinsa duka sai ya sarai masa da wani abu daga bashinsa wannan abin bai sarayu ba haƙƙin na yana wuyansa ko da an tafi haka a lahira sai ya caje shi akan wani ana iya roƙonsa ana iya roƙonsa ya yi haka kamar yadda nan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya roƙe shi ne ce ya yi to aka roƙe shi ya yi to ya yi kuma wanda yana daga cikin ihsani yana cikin ihsani yana daga cikin abinda muka karanta a tafsiru in kana zuwa usratin fanadiratun ila maisar wa an tasaddaqu wa an tasaddaqu khairul lakum to tasaddaqu dinnan akwai alwadu a ciki ka rage wa mutum daga cikin bashin da kake masa yana cikin karshashin wa an tasaddaqu to yafi ma akan ka daga masa kafa amma ka karbi kudin ka cikakke to shine anan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan hadisi a cikin sa akwai masail mas'ala ta farko ita ce mas'alar da shi kansa Imam al-Bukhari yayi wa babi yace babu taqadi wal mulazamati fil masjid wato babin neman wato mai bashi ya nemi a biya shi bashinsa a masallaci ka zo ka nemi mai bashi wanda kake bi bashi ya biya ka bashinsa a masallaci ya halatta ko bai halatta ba sannan kuma wal mulazama ka lizimce shi kafa ka kafarsa shine mulazama kafa ka kafa to shin ya halatta to wannan shine abinda Imam al-Bukhari ya ya faɗa sunan babin kuma ya ka hadisin wannan to attaqadi neman abiya bashi wanda ya fito zahiri a cikin hadisin domin an ce taqada Ka'b ibn Malik ibn Abi Hadrat ibn Fidain kana alai fil masjid kaga anan qarara an fito ne cewa ya zo masallaci ya nemi shi biya shi bashin sa kaga wannan mas'alar ta fito to amma mulazama fa kafa kafa kafa ka kafa ta fa ta fito a cikin hadisin to shine wasu suka ce ta fito ta ina imam al-bukhari ya dauki mulazama daga cikin cikin hadisi suka ce ta inda shi shi ka'ab ibn malik ya nizimci shi wannan ibn abi hadrat din bai kyale shi ba lokacin da yake neman ya biya shi bashin sa kamar ka ce jira suke yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi hukunci tsakanin tunda a masallaci ne masallacin da akwai lokacin da annabi yake fitowa ya ja mutane sallah to kamar tsayawa da shi a gurin yana neman ya biya shi ya kira bawa da shi kamar ya lizimce shi ne har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito ya hukunci akan tsakanin su to in ya zanto wannan lizimta ce da yayi masa kafin ayi hukuncin to kaga min babu aula bayan an yi hukuncin hakkin ya tabbata ya lizimci kayansa tunda wannan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci ne a tsakanin su tunda kace kana bin wani bashi sunanta da'awa duk sanda ka je gaban alkali kace ina bin wani bashi sunanta da'awa ƙara ce kai kana ana buƙatar abin da zai tabbatar da ita ko dai yayi ikrari na cewa eh kana bin sa bashi ko ka shaidu na cewa ga wanda kake biya shi ko kuma rantsuwa to kaga in yazo yace ina bin sa bashi kuma ya nizimce shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce me yasa ka rike shi bayan baka ka tabbatar da da'awarka ba wannan yana nuna halaccin abu ka bi babu aula a ce bayan an yi hukunci an tabbatar da cewa yana bin nasa bashi shi kuma ya bi shi sau da kafa har sai ya rike kaga mulazamar ta fito to amma ibnu hajar abin da yake cewa shi abin da ya fahimta na imam al-bukhari da ya kawo hadisin wannan a karkashin wannan babin da ya faɗi abu guda biyu na ɗaya neman a biya ka bashinka a masallaci na biyu kuma bin wanda kake bi bashi sau da ƙafa ya ce abin da ya sa imam bukhari ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu kuma ya ka hadisin nan guda ɗaya yana ishara ne zuwa ga wata hanyar hadisin wanda shi wannan lazimta ɗin ta fito a ciki shi ne hadisin da ya fitar shi imam bukhari a cikin kitabu sulh da waninsa ta hanyar al'arac daga abdullahi ibn ka'ab daga babansa yace kana lahu ala abdullahi ibn abi hadrat al-aslami mal yace babana ka'ab ibn malik yana bin abdullahi ibn abi abi hadrat wata dukiya falaqiyahu falazimahu haka yazo a cikin ruwayar al-arab tana cikin bukhari to bukhari ya kama mulazama saboda ya san cewa a cikin ruwayoyin da suke gurin sa akwai maganar mulazamar a ciki an fahimci wannan sai yace falaqiyahu falazimahu sai ya haɗu da shi ya bi shi ya lizimce shi fatakallama hatta tafa'at aswatuhuma suka yi ta magana suka yi ta magana har miliyoyinsu suka yi sama ibn hajar ibn rajab alhambali rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa fathul bari juz'i na uku shafi na 348 yana cewa maqsudul bukhari manufar bukhari al-istidlal bi hadha al-hadith manufarsa kafa hujja da wannan hadisi على جواز تقاضي الغريم لغريمه في المسجد dan ya nuna halaccin wanda yake bi bashi zai nemi wanda yake bin sa bashi ya biya shi ko a masallaci ne wa mutalabatihi bi daynihi yace ka biya ni bashi na wa mulazamatihi lahu li talabi haqqihi ya kuma lazimce shi sau da kafa domin ya biya shi haƙƙin sa ce wannan Imam al-Bukhari maqsudin sa shine ya nuna halaccin yin haka فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وسمعه ولم ينكره النبي يا سند هكا كما يا جماعة بند سكي تتونا أكي كما بي إنكاري با لا إياكا شغو وايز أكانن سيوصله abin da yasa suke haka don a nuna tunda an san harkar dukiya da harkar bashi da wani wani don abu ne na duniya na rayuwa ta yau da gobe harka ce ta duniya ta rayuwa to watakila wani ya ce kai rashin saboda rashin imani ya zo masallaci yana nafila amma ka zauna kana jira ya gama baka bashin ka wani irin wani irin zuciya ce kake da ita haka eh dakin Allah ma ba za ka daga masa kafa ba saboda Allah to sai ce ce a ya halatta shine dalili tunda ka san yana fadar abubuwan da ake yi a masallaci da wanda ba a yi a watakila a kwakwalwa tamu gajeriya watakila mu ga a karan farko kawai mutum ya zo masallaci saladan kana zuwa shi bashi kai hakuri mana ku hada kasuwa ko ku hada gari ko ka je gidansa amma ka biyo shi har masallaci kana cewa ya biya ka to a hankali watakila sai ka yi rigima akan wannan ka yi wa'azi ma ka yi nasiha ka tashi bayan asuba kada ya mutane nasiha cewa san duniya ta yi yawa a zuciyar jama'a to shi yasa malamai suke so su fitar da komai halal ya kamata ya zama akwai dalili haram ya zama akwai dalili kada kawai a faɗaɗa abin kuma da kwanya da molanka to shi ne ya ce to shi ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi kuma ya ji abin da suka faru kuma bai masa inkari ba shi to maksudin imam al-bukhari kenan ya nuna halaccin haka hakanan yake cewa shi ibn rajab din a cikin dai shi littafin 349 yake cewa amma taqadid daini fa huwa hifzu malin lahu ce neman ya biya shi bashin sai ce barin tsare dukiyarsa ne yana kokarin ya kiyaye dukiyarsa wa qad la yatamakkanu min mutalabati illa fil masjid tana yiwa ko ba hanyar da zai je ya tsare shi ya biya shi sai a masallaci tana yiwa ba su haduwa ya je gidansa a ce baya nan kuna ga karatukan da muka yi baya wasu ɓoye a ce aji a ce ba sa nan ko suna nan da sun ga motsin kuta abin da kullu kurciya da shi to saboda haka tayu ba zai iya samun sa ba sai a nan masallaci fa huwa fi ma'ana hifzi malihi min adh-dhahab kaga wannan abin da yake daidai yake da yana tsare dukiyarsa kar ta lalace wa fi ma'ana at-tahakum ila al-hakim fi al-masjid kuma yana daidai da kai kansa gurin alkali ko shugaba a masallaci tunda gurin haduwa ne sannan yace wa mimman rakhasa fil mutalabati li gharimihi fil masjid ata ibn abi rabah wa ibn juraysh daga cikin tabi'ai waɗanda suka ce babu laifi abu ne ba laifi mutum ya nemi a biya shi bashin sa ko a masallaci ne akwai ata ibn abi rabah babban malamin nan da makka da kuma abdul malik ibn abdul aziz ibn juraysh shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman makka wadda ita ce matsala ta farko kana iya bin karɓar bashinka a masallaci kana iya na wato nanaƙewa wanda kake bi bashi a masallaci har sai ya biya ka matsala ta biyu alƙaza'u fil masjid shin ana iya yin alƙalanci a cikin masallaci wato mutum ya zauna masallaci ana kawo ƙara yana yanke shari'a a cikinsa ko ku baya halatta ko wannan zai zai jawo matsala ga ishikansa masallacin da alfarmarsa to ibnu battal a cikin sharhin da yau sai bukhari juz'i na 8 shafi 240 241 yana cewa wasu daga cikin malamai suna ganin mustahabbi ne alkali ya zauna a masallaci ya yi hukunci a cikin masallaci daga cikin malaman da suke ganin haka akwai shurai ibn al-harith القاضي شريح القاضي الكوفي متمم كوفة أكوي الحسن البصري أكوي شعبي آمر ابن شراحيل الشعبي أكوي ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى ولأن دكا ستا بأيني شنس أكوي ما ألك عليه آه إمام مالك إمام مالك abin da aka ruwaito daga wajensa yana cewa alqada'u fil masjid min amrin nas alqadim ce yin alƙalanci a cikin masallaci wannan daɗaɗɗen al'amarin mutane ne wato an daɗe ana yin sa haka wato kamar ya ce haka na zo na samu nema mutane suna yi li'annahu yurda fihi biduni min al-majlis saboda in masallaci ne kowa ya zo inda aka zaunar da shi ba zai damu ba a masallaci ne ba zai ce ya rena gurin zaman ba san wancan lokacin mutum ba irin yanzu ba irin yanzu ana shari'a za a tsayar da wanda ake tuhuma ne a tsaye amma a can zama ake to wani zai iya zuwa aka ware guri aka ce abokin husuman sai zauna nan shi ya zauna sai ce to tun daga yanzu an nuna min rashin ba za a yi min adalci ba kaga shi an bashi jikin dirka ya jingina ni kuma an banna haka ko shi shimfiɗar da aka ɗora shi aka yi to tun daga nan sai fara ƙorafi musamman ma in aka kayar da shi haka sai ci aini tun daga ganin fasalin zubin zaman ma zama cewa ba za a adalci ba to shi da imam malik ce to amma a masallaci ne duk inda aka ce ka zauna ba za ka damu ba sannan yasilu ilayhi almar'atu wadh-dhayf da mace da wanda yake abin nan wani dan galabaitacce mutum da za su iya zuwa saboda masallaci ne guri ne rigo shigar jama'a ba wanda za a hana shiga masallaci sabanin in ya zanto a gidansa ne wataƙila ya zanto ba kowa za a ba shi shiga ba sannan wa idza ihtajaba lam yasir ilayhi amma in yaje ya boye kansa misali ba za su kai gare shi ba wannan shine abin da yake cikin mudawwana abin da yake cikin alwadiha shine makaruhi ne a gurin imam malik amma abin da yazo a cikin mudawwana shine wannan shine dan abu duk da cewa almazhab abin da yake mazhab shine abin da yake cikin wadiha kamar yadda addasuki da cikin malaman malikiya yake faɗa amma dai abin da ake ruwaya daga malik shine wannan maganar kuma ita ce maganar ahmad ibn hanbal da abokinsa ishaq ibn ibrahim ibn rahuya a gefe guda kuma akwai su malamai da suke ganin makaruhi ne makaruhi ne sai saboda shi alkali inda yake kowa yana da bukatarsa daga cikin masu bukatarsa ya samu mace mai al'ada a iya samun kafiri wanda ba musulmi ba yana da yana da rigima yana so ya ka gaban alkali kuma aka ce a masallaci ne za a aka ce rigima ce za a iya samun hayaniya wato miliya ta yi sama musamman sallatai kuma ya kamata duk a nesanta su daga waɗannan abubuwa to sai suka karhanta a ruwaito daga umar ibn abdulaziz ya rubuta wa alƙasim ibn abdulrahman alƙasim ibn abdulrahman cewa la taqdi fil masjid fa innahu ya'tika al-ha'id wal mushrik yace da shi kada kace zaka yi alƙalanci a masallaci domin mai al'ada za ta iya zuwa mushriki ma zai iya zuwa ce abin umar ibn abdulaziz ya rubuta wa alkasir ibn abdulrahman shafi'i da shi ra'ayinsa ya sha banban daban da ra'ayin jumhur game da wannan yana cewa shi abin da ya fi ganin dacewa kada a yi alkalanci a masallaci kada alkali ya zauna a masallaci saboda yawan mutanen da za su buƙace shi su zo wajensa wanda kuma wasu daga cikinsu za su zo da abin da bai dace da masallaci ba sauraka ya kamata ya zama a wani guri ne ba masallaci ba amma muka dubi hadisin sahal ibn sa'ad hadisin mutala'inai wanda suka yi li'ani gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ga masallaci aka yi shi a masallaci aka yi li'ani wanda kuma hukunci ne alƙalanci ne annabi ya yi shi ne a cikin masallaci kaga zai iya zama hujja ga wanda suka ce babu laifi kuma mustahabbi ne in an yi wannan abin nan ibn battal yana cewa waɗanda suka yi hujja da cewa kafiri da mace mai al'ada ai za su shigo suka yi hujja da wannan a matsayin uzuri da zai sa a hana ya ce wannan ba su da hujja a cikin wannan ya ce ba su da wata hujja a nan in ji shi ibn battal ya ce domin me domin a iya saninmu in ji shi ibn battal ya ce ba wata hujja da ta hana kafiri shiga masallaci in ba masallacin mai alfarma na makka ba ya yi wallazi na amanu innamal mushriku na najasu fala ya ƙarfi masjid al'arama ba da amihim haza ce nan ne allah subhanahu wa ta'ala ce kada su a basu shiga masallaci mai alfarma na makka ce amma an banda wannan ba mu da wata hujja da take nuna cewa wanda ba musulmi ba haramun ne ya shiga masallaci ya ce wa qad qadima wafdu saqifin ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalahum fil masjid lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbar baki dodo dodo suna shiga musulunci sukan zo ba musulmi ba a baki kuma ya saukar da su a masallaci tun kafin su zama musulmi ma ya saukar da su a masallaci kamar yadda yawa abin nan wakilan mutanen thaqif mutanen ta'ifa da suka zo yace wa ukhidha thumama ibn usal thumama ibn usal ɗaya daga cikin shugabannin kabilar banu hanifa an kama shi sabai sun kamo shi a matsayinsa na kafiri aka kawo shi kuma aka ɗaure shi a jikin dirkan masallaci kaga ba ma ya shiga ya fita ba a an ɗaure shi a cikin wani dirkan masallaci da yan kwanaki a ciki to abinda ma ya fi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya himmatu cewa ifritu ma zai ɗaure shi a dirkan masallaci in kafirci ne akwai nan da ya kai na ifritu ifritu min aljinni a cikin sahihaini hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ke cewa inna ifritan min aljinni tafallata alayya albariha أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة النبي كتوى وني إفريتي وني وتتقرر الجني يا auko min ajiya da daddare yana son ya ga ya katse min sallata fa amkana lillahi min Allah ya bani iko akan sa fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawari almasjid sai ne niyyar in daure shi a jikin dirkar masallaci hatta tusbihu wa tanzuru ilayhi kullukum har garin Allah ya waye kowa ya fito ya ganshi fa zakartu qawla akhi Sulaiman sai na tuna maganar dan uwana Sulaiman Sulaiman ibn Dawud alaihi assalam رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب تي ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب تي تو سينتنا ونن ونن الدعاء دي saboda haka sai na fasa yin abin da na niyya to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai himmatu ya aikata abin da yake laifi ba sai idan abin nan daman ya zama halal ne to kaga in har zai daure ifritu min aljinni wanda saboda rashin kunya annabin ma zai yi wa kai tsaye yana sallah ya lalata masallarsa to idan kuma ga wanda yake kafiri ana tare da shi kafirin amana yana girmama kuna girmama shi kaga wannan ba zai ba zai hanu ba sannan ibnu wannan wannan ba magana ibnu battal bace wannan magana ta ce sannan ibnu battal ya sake cewa falaysa fi man al-ha'id min dukhul al-masjid khabarun yathbut babu wani hadisi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam karara wanda ya nuna cewa mai al'ada ba za ta shiga masallaci ba sannan ya ci gaba da cewa wa qad nazara daudu nabiyullahi bayna al-khasmayn alladhina wu'iza bihima fil mihrab wa huwa fil masjid ce annabi daud alaihi salam shi kansa ya dubi wato batun shari'ar wasu mutane bi masu husuma lokacin da suka hauro masa gurin ibadarsa وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب أه؟ دخلوا على داود ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك واهدنا إلى سواء إلى صراط آه إلى سواء صراط to kaga anan annabi Dawud alaihi salam yana gurin yana gurin ibadar sani a mihrabin sa wato ɗakin sa da yake da ibada a mihrab shi da ɗakin da ake ware wa liman dan ibadar sa ba wannan da muke wannan ba shi ne mihrab ba mihrab dan ɗaki ne da zacin suke yi da can ba wai sallah suke irin tamu ba a shige gaba abin nan wani wani abu ne sabo shi mihrab dan ɗaki ne da ake ware wa mai ibada shi shugaban majami'a ta ibada yana ɗakin sa ko ko ran da kuke nan ko ba kwanan shi yana yana cike da ibadar sa shi ne mihrab to yana cikin wannan guri sai ga sun hauro masa ta katanga to shi da yake cewa kaga anan shari'a ya musu a cikin wannan gurin kuma cikin masallaci ne wannan hujja ne bi shar'i man qablana ce dukkan abin da ya kuma ke shar'u man qablana shari'a mu bata shafe shi ba shi ma shi ma ma shari'a mu ce shi yazo alqur'ani kuma ba a soke ba to wannan duk cikin bayanin shi ibnu battal ne sannan al-karabisi al-karabisi ya kawo magana karabisi karabisi abu ali al-husayn ibn ali al-baghdadi daga cikin malaman karni na uku yake cewa wasu daga cikin malamai sun ce baya da kyau a yi alƙalanci cikin masallaci saboda mai saboda zai iya yi wa a samu hukunci tsakanin musulmi ko shari'a tsakanin musulmi da kafiri kaga wanda ba musulmi ba sai ya shigo masallaci ta haka sai yake cewa shigar mushriki ko masallaci makaruhi ne sai dai in ji shi binan abulhussein al-karabisi sai dai alhukumu bainahum lam yazal min sani'il salafi hukunci tsakaninsu a cikin masallaci bai gushe ba har a zamanin magabata kuma fi masjidin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi a masallacin annabi da kuma wasu sauran wurare wasu sauran masallatai sannan ya kawo athar da yawa na magabata wanda suke yake tabbatar da haka الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى سيكي تشاوى إن كان الأولى سيدي أبن زي فداتشوا سيانة المسجد أكا أكاري مسلاتي أتريش كما سيكاو مغانا إمام مالك لكي كان من مضى يجلسون في رحاب المسجد شوى وأن سكا قبات سكا زونا أحرابا مسلاتي wato a haraban masallaci in ma fi mawdu'il janaiz ko inda ake aje janaiza inda ake aje janaiza ai mata sallah وإما في رحبة دار مروان أكوي دار مروان تشكي دار القضاء في المدينة daru marwan asali gidan sayyidina umar ne bayan rasuwarsa ana shi masa bashi sai aka sayar da gidan sai ki ce daru qada idaini umar to daga baya sunan yayi tsawo daru qada idaini umar sai ki ce darul qada wanda bai sani sai ya dauka a ciki ake alƙalanci a'a daru qada da ƙarshe kuma ya zama kamar gida ne na gwamnati dukkan wani wanda yake walil madina wato amirul madina wato wanda zai zama sarkin madina to zai zauna ya kike daga hannu hayya kare assalam zai zauna a cikin wannan wannan gida to shine shine suke kiransa kuma daru marwan saboda akwai marwan ibn al-hakam yayi gwamnan madina ya yi sarauta a madina to ya zauna a gidansa yake ta daru marwan to shi wani daru marwan ɗan haɗe ke da masallaci yana da haraba to sai suke zama a wannan gurin domin yin alƙalanci ya ce shi imam malik ya astahibbu zalika fil amsar zan so a ce a irin haka ake a cikin garuruwa manya manyan garuruwa ya zanto a masallatai ba a cikin ƙwaryar masallaci ba a cikin harabar masallaci ce liyasila ilaihi yahudi saboda bai yahudi da ba nasari da mai haila da mai rauni duk su iya zuwa kuma wa huwa aqrabu ila tawadu ya fi kan kusa da tawadu da tawalu'u ibn hajar yake cewa shi abin da yake gani idan ya zanto gidan idan ya zanto harabar munfasila ce munfasila ce wato harabar ba hada take da masallaci ba kaga wannan ba ma ba ma matsala ce haraba ga ga masallaci ga haraba can da wannan kamar yanzu haraban mu nan da ake zama ana sauraron karatu kaga mun fasila ce ba hada take da masallaci ba ba ta cikin da'irar masallaci to nan kaga ba matsala in ta zama muttasila ce to shine watakila wani zai ce a wasu shigo to amma ita ba muttasila din inda shi Ibn Hajar yace alƙalin yana iya zama a ciki su kuma abokan su masu zama a cikin haraba ko shi da su gaba daya su su haɗu a haraba to amma zahir dai abinda yake zahiri daga dukkan abinda muka ji yin alƙalanci a cikin masallaci wannan babu laifi kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai duk sanda za a samu wani abu wanda yin sa a cikin masallaci zai dan ka zai canza wato zai canza wa masallaci alfarmarsa zai fita daga tsarin masallaci to wannan ya kamata a kiyaye masallaci daga wannan ko wani abin da wani zai ji dan ɗarɗar ko damuwa kamar yanzu maganar al'ada da janaba wasu ko da akwai fatawar da take halatta wasu wasu kuma fatawarsu ba ta halatta musu haka ba to kada a sa su cikin abin da za su ji haraci za su ji damuwa sai a lura da wannan sabanin da akwai sabani wasu suna ganin mace mai al'ada ba shigo cikin cikin abin nan ba to in ya zanto alƙalin zai zauna kaga kamar an tilasta duk mai so ya yi masa shari'a dole ya shigo ko da kuwa wanda ya saba wa fahimtarsa to gurin kada a samu haka gara a ce bai shigo ba don kai ya zama akwai kallafa ma wani abin da ba shi yake iya yadda da shi ba saboda haka ya ce ya kamata a samu guri wanda yake ya dace da alƙalanci kuma a yi kuma kamar yadda dai yanzu haka a ma'amulin fiza tun ma a zamaninsu tun ma a zamaninsu ibn hajar ɗin abubuwa sun canza ba kamar yadda yake gabaninsu ba na cewa alƙali ko a gidansa ko a masallacinsa ko a makarantarsa a zanto an yi gurare wanda sunansu kotuna wanda yake da shari'a ce yake kaiwa da abubuwa suka canza wanda har zuwa yanzu ma abuwa sun canza to amma dai ana maganar hukunci ne da zai kama a yi halal aka yi ko haram aka yi shi ne sa malamai suke tattauna wannan abin kuma imamul bukhari ya kawo shi to sai matsala ta biyu daga sauti daga miliya a masallaci ina ga wannan sai dai tun san zanto a karatu na gaba insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada dan kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh